الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ينقوى masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Bonfere da take nan Yamai muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci da waɗanda suke sauraron mu ta kafar rediyo da waɗanda suke sauraron mu ta TV da waɗanda ma suke sauraron mu ta yanar gizo-gizo ta hanyar Facebook da waɗanda ke cikin ƙasa da waɗanda ke wajen ƙasa da mata da maza da yara kai har ma da aljanu waɗanda suke sauraron mu Allahumma akram muna ma kowa gaisuwa ta addinin musulunci to sannan kuma muna ƙara farin ciki da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddare muka samu bayan hutu mai tsawo da muka ɗauka Na'am kuma da yake wannan shekara ta zo da mun yi balaguro ba mu samu saurin dawowa ba na'am ga kuma lokaci ruwa ba su yi saurin janyewa ba dai abubuwa dai na da suka zo na canjin yanayi na'am shi yasa ba a samu damar saurin gabatar da karatu ba na'am kuma kamar yadda alaramma isa ya bayani cewa an ɗauko bayani kan al-istimar domin shekarun baya mun taɓa bayani kan kalima ta istimar a gurguje Mm, to yanzu kuma muna son mu yi karatu ne akan ta gadan gadan na'am wannan shi addini da samu ka ɗauko ta musamman juyin juya halin da aka samu da canjin alƙibla da wannan ƙasa ta mu ta Nijar da kuma sauran ma ƙasashe irin su Burkina da Mali suka samu na'am da irin canje-canje da ake samu a duniya ma ba wai a waɗannan yankunan ba na'am maudu'i ne wanda ya kamata a ce an yi karatu kansa.
na'am To, ba mu sani ba eh, yadda hali zai bayar don maudu'in maudu'i ne mai faɗi kwarai da gaske. Ba mu sani ba za mu ja shi dai iya gwargwadon ɓangarorin da ya kamata a ce mun taɓa.
na'am In wannan shekarar ta ƙare akan shi yana yiwuwa ma ko dai mu kai kafin lokacin da za mu aji karatu wataƙila mu kai ƙarshen nuƙatkin da muke so.
Mhm.
Wataƙila ma na'am in akwai rayuwa ma tana yiwu ma sai ma shekara mai Mai zuwa zuwa.
ana jan shi saboda maudu'i ne mai iya ɗaukar lokaci mai yawa na'am zai iya ɗaukar kamar shekara biyar ko shekara goma to amma ba ma son haka na'am idan aka samu aka ƙare gwargwadon abin da ya sauƙaƙa tunda akwai maudu'ai da dama na'am da ya kamata a ce mun taɓa shi yasa za mu taƙaita eh, akan wannan na'am ina fata ana fahimta ta na'am yawwa shi yasa zamu takaita akan uh, abin da ya sauƙaƙa dai ko Mhm, wannan mhm.
shekara ko kuma ma har ma shekara mai zuwa na'am muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Amin.
Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya Amin.
muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya Amin.
To, eh, in muka koma kalima ta al-istimar tun ranar da aka yi karatu wancan na farkon kafin wanda an kai na bara, Mhm.
an yi bayani kan asalin tushen wannan kalima.
Na'am.
To, za mu ɗan yi bita kaɗan ba tare da tsawaitawa ba. In muka diba malaman ilmu sarf da ake cema ilmu sarf ko ilmu tasrif, Mhm.
waɗanda suke bin diddigin kal- asalin kalima, Na'am.
abinda suke cema morphology.
na'am sai su ce maka wannan kalima ta al-istimar an gane in mun ka hidda al tunda ita al ƙara tana an kai albaitu misali Na'am.
kaga baitu daban sai an ka sa albaitu na'am ko ba haka ba na'am to shi istimar shi kan shi kalmomi ne aka hada wanda galibi zaka iske larabci yana da ahrufuz ziyada faransai yana da ahrufuz ziyada english suna da shi ma yana da ahrufuz ziyada Na'am.
za a ƙara waɗansu kalimomi Mhm.
wanda in an ka ƙara kalima to ana son ta ƙara ba da wata ma'ana na'am an gane ko kuma Mm.
galibi ma'anar ta zamanto ta fi ƙarfi na'am kaga yanzu misali in nika ce in nice possible da faransanci Mhm.
ko pos- possible da ingilishi an gane ko to in nice impossible Mhm.
kenan abin da baya Yiwuwa, yiwuwa na'am.
wannan e da m ko in ce i da m da aka ƙara don su nuna abin ya koma kishiya na'am an gane ko na'am to istimar kalima ta istimar da alif da sirun da ta'un Mhm.
ana gane ni Na'am.
ƙara su aka yi ma'ana asalin kalimar ainun ne da mimun da ra'un domin kaga ghafara shine ya gafarta Mhm.
istaghfara ya nemi a gafarta masa Na'am.
al alif wa- wato al hamzatu ko mu ce al alif wa sin wa ta eh, hamzatul wasl tadullu ala talab waɗanda abubuwa guda uku an kawo su suna nuna a talab nema Na'am.
fassara ya fassara istafsara ya nemi a fassara mishi Na'am.
fahima ya gane istafhama ya nemi a ganar da shi Na'am.
muna gane wannan to amma da alifun da sinu da ta'un ba kullun suke nuna at-talab ba wanga ashharu ma'ani hani Na'am.
tana iya ɗaukan ma'ana fiye da goma sha ɗaya sai ka kuma cikin littattafan ilmu sarf ga waɗannan ma'anoni Na'am.
zan baka misalin littafi ɗaya akwai wani littafi at-tarif fi ilmi tasrif na Abdallah al-Usta wani wato professor ko in ce doctor na Na'am.
nahau da sarf Na'am.
eh, abin nan a ƙasar Libya da Na'am.
sauran littattafan sarfa wannan misali ne kawai na bayar Na'am.
to kalima ta umru ita ko tana nufin rayuwa umr tana yura- tana nufin rayuwa kam umruka Mm.
na ana nufin shekarunka nawa Na'am.
don ba a cewa rayuwarka nawa Mm.
ga wanda bai jin larabci to asalin wannan fi'ili kuma daga amara ama ba ba amara ba da alhamza Na'am.
intabe Na'am.
amara da alhamza na nufin umurni Mm.
shi ko amara da ainun Na'am.
a a a amara ya'muru ko amara ya'miru fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu domin sulasi yana da babi guda shidda a cikin yaren larabci Na'am.
al-abwabu sit amma alqur'ani yayi amfani da amara ya'muru yayi ma wato yaf'ulu kenan amma bai aiki da ya'miru ba a cikin suratu at-tauba Allah yake cewa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi ko an ya'muru masjidallah a qira'ata ibnu kathir da abu amr ibn al-ala da yaqub Mm.
kenan ma kana lil mushrikina bai dace ga mushrikai ba an ya'muru masajidallah so na yadda masallatai na Allah in an ce masjidallah ga qira'ata Abu Amr ibn al-Ala da Ibn Kathir da Yaqub masallacin Allah masallacin Allah kuma nan wadansu malamai suka ce to nan masajid tunda ko duniya ko ina akwai masallaci kenan qira'at jamhur Na'am.
masjidallah a qira'ata Ibn Kathir da Abu Amr da Yaqub masallaci na Makka tunda wannan lokaci shine ake magana kan shi wasu suka ce kai mufrad ne udifa ila al-ma'rifa masallatai ake nufi Na'am.
ala ayyati hal dai wannan kalma tana nufin rayarwa kenan bai dace ga mushrikai ba su rayar da wato masallatai Na'am.
kenan kalma ta al'umru tana nufin rayuwa faqad labistu fikum umran min qablihi afala taqilun Na'am.
wa ma yu'ammaru min mu'ammalin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dhalika 'ala allahi yasir Mm.
to ista'mara sai an ka kara alifun da sinun da ta'un Na'am.
kaga nan ista'mara ya nemi a rayar da abu rayarwa shine ka zo ka iske abu nan ba ana nufin ka sa mishi rai ba don ba mai iya rayar da abu sai Allah subhanahu wata'ala Na'am.
na iya ana nufin an ce rayar da ƙasa ba shine ka sa ba ƙasa rai ba shine ka zo ka iske wuri akwai cikin babi na fiqh zaga ana ihya'ul am- mawat ƙasa wadda take matatta ka zo ka rayar da ita ba ana nufin ka zo ka iske mutane ka rayar da su ba ka zo ka iske wuri babu kowa ka sa mishi shimge misali inda na ko ka sa waya ka kewaye shi ka yi rijiya ka yi komi ka gyara to wannan in ka zo wannan wurin la musulunci ya baka wannan wurin Na'am.
ina fata ana fahimta ta to wannan rayarwar da ake nufi istamara shine an nema kenan shi yasa wannan kalima ta zo a cikin alqur'ani a cikin suratul hud inda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin kissa ta uh, abin nan samud wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha Na'am.
Allah ne an sha'akum ya ƙagi halittarku min al'ardi daga ƙasa ma'ana ya ƙagi halittar babanku Na'am.
don su ba da ƙasa aka yi su ba.
Mm.
Ina fata ana fahimta Na'am.
ta, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'si fa inna khalaqnakum min turabin Allah ce mun Mm.
halicce ku daga ƙasa a'a Na'am.
khalaqna abakum ake nufi.
Na'am.
domin ba da ƙasa aka halicce mu ba wannan ya kamata wata rana a yi karatu kashi wajen walto al-atwar atwarul khalq eh, dan mutum ya fahimce su ka a zuwa ɗauko ga aya nan da wanga hadisi a kaba ma ko a ɗauko aya da aya in wanda ya imani da qur'ani na zalla yan qur'ani na a ce to can an ce kaza can an ce kaza in kuma da hadisi na a ƙara ma ga qur'ani kuma ga hadisi a ce can an ce kaza can an ce kaza can an ce kaza sai kayi an-nazra ash-shumuliyya Na'am.
الدراسة الموضوعية المنهج المتكامل sannan ka fahimci mas'ala da kyau to huwa ansha'akum min al-ard Allah shi ya kage halittar ku daga ƙasa ma'ana kenan asalin ku baban ku huwa ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha sai Allah ya nemi ku rayar da ƙasa ashe da Allah ya halicce mu muka zo bisa doron ƙasa Allah yana son mu rayar da ƙasa ashe rayar da ƙasa sa ƙasa ta ci gaba matsalabun ne min matsalibin shari'a shari'a ta yadda da wannan ina fata da fahimta ta yanzu misali idan muka zo ga wuri mu rayar da shi ba matsala bane shari'a ta yarda da wannan don haka gina gida abin da shari'a ta yarda da shi na'am.
gina ƙasa shari'a ta yarda da shi Mhm.
ina fata ana fahimta ta to amma ya za a gina sai zaman to an gina ta bisa ga tsarin da ita shari'a ta yarda da shi ba bisa ga tsarin da shi dan adam yake so ba ina fata ana fahimta ta Na'am.
domin Allah ya hore mu na ƙasa da abin da ke cikin ta huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min to amma bisa ga tsarin Allah za a tafi ba bisa ga tsarin wani ba Na'am.
mun gane wannan da kyau Na'am.
To, kenan kalima ta istimar kalima ce ƙur'aniya ta zo cikin ƙur'ani.
Na'am.
To, amma sai turawa za mu zo a cikin bayanan da za mu kawo a gurguje game da istimarkinsu.
Mhm.
Sai suka zo suka mamaye ƙasashen mutane. Ma'anar da ƙur'ani ya bata, ta fuskar ma'ana, da ta fuskar abin da ya faru filwa kaya.
Mhm.
ya ci karo kwata-kwata sun yi hannun riga wannan ya yi gabas wannan ya yi yamma Na'am.
kamar yadda sha'ir da shi da wata mata aka yi baram-baram Mhm.
ya so ko shi aure ta ko ita so ta aure shi ko kore kaka an kai baram-baram Mhm.
ya ce to sarat musharriqatan wa sirtu mugharriban fashattana baina musharriqin wa mugharribi Mhm.
ya ce ta yi gabas Mhm.
shi kuma ya yi yamma Mhm.
ya ce to ba yadda da ayi hannu Mhm.
ana ganewa Na'am.
ta farko ta fuskar ma'ana huwa an sha'akum min al-ard wasta'marakum fiha Allah ya nemi ku rayar da ita to mu sai sun kace sun zo su rayar da mu to cikin mu wayan nemi a zo a rayar mu da kasashen mu mu ba mu kira su ba Na'am.
ba mu neme su ba to me na cewa istimar har a samu wannan kalma istimar wayan nemi su zo shi ne bin tambaya ko ba ka nan bane Na'am.
madalla abu na farko kenan abu na biyu shi rayarwa shine ka zo ka yi aiki na gari an gane ko Mhm.
ka zaka ka, ka, ka, ka, ka kawo alkhairi a cikin mutane amma in muka dibi tarihin wannan mamayar da suka yi ma duniya ba kasashen mu na Afirka ɗaya ba duk inda suka yi mamaya a ina ne suka je suka kawo rayarwa balma dubban mutane na an ka hallaka cikin wannan mamayar su da kansu sun sani Da sunan rayuwa.
da sunan rayarwa alramma isa ya mutumin da ya zo ya kashe tsohi ya kashe mata ya kashe yara ya yi kace-kace da arzikin mutane ya sace arzikin mutane ya sace mutanen mutane har da mutane sace an kai Na'am akrama.
tun da yanzu in ka dibi america plus de 11% na american noir american ne Mhm.
to waɗannan baƙaƙen kuma su ba 'yan america na ba asali daga ina suke tarihin mulkin mallaka kenan ɗaukike suna aka yi an gane ko Na'am.
tarihin mulkin mallaka kenan ɗaukeke suna aka yi. Da aka ɗauke su, aka zo aka kawo su, a- aka kai su a Amerika suka yi aiki kuma ba a biya su ba. Kenan wannan wace irin rayarwa ce da ake cewa an yi.
Na'am.
To, bayan wannan kuma waɗansu ƙasashen ma da aka zo zamne musu ƙasashe aka yi. In ka dibi yanzu ƙasar Africa du Sud, warare suna na har sun zan 'yan ƙasa, Mhm. Gaskiya.
kuma asalinsu ba 'yancin bane.
Haka ne.
waɗansu wuraren kuma ba su zama da ba suka kwace gonakan wuraren irin su ƙasar Zimbabwe.
Mhm.
To ina ne rayarwa take? Kai da ka zo ka yi kaca kaca kaca kaca da mutane ka karkashe su, ka sace komi da komi kuma ka ce ka rayarwa. Bancin hallaka mutane babu abin da an kai. Kuma rubutun su shina nan su ba sun rubuta haka. Kuma abu ne wanda ba su iya shafe shi a cikin Mhm.
tarihi.
Gaskiya.
Mun ji wannan ki- wan- wan- wannan da kyau kenan.
Na'am akrama.
To, amma yanzu in muka zo zuwa ga mamaya musamman ga kasashen musulmai ba abu ne wanda turawa ne a yanzu wannan lokaci aka fara shi. Kamar kasashen musulmai sun sha ganin yaƙe-yaƙe na mamaya. Akwai eh, abin nan da ake kira Tatar, in kana da kiran Tatar, wata kabila ce wadda a gabacin duniya. An gane ko sun zo sun mamaye eh, dauloli na musulmi musamman Baghdad sun yi kaca-kaca da wato wannan daulakin. Akwai kuma Mughal wasu suna ganin da Mughal da Tsar duka ɗaya ne amma ba ɗaya bane.
Mhm.
kenan ba abu bane sabo wanda an ka saba gani wato kasashen da ba na musulmi ba su zo su yi kokarin mamayar wato kasashen musulmai Na'am.
amma in muka zo a cikin wannan mulkin mallaka da ya faru Mhm.
a cikin na turawa Na'am.
za mu dan gutsuro waɗansu tarihe-tarihai waɗanda da ja ma mun taɓa faɗar wasu daga cikinsu amma saboda karatu silsila ne Na'am.
ana bin abu mataki-mataki Na'am.
yasa dole za a dan maimaita waɗansu abubuwa daga ciki abu na farko shin kafin mulkin mallaka ya turawa suka zo afirka na ɗaya kenan na biyu ya suka yi tsarin da suka zo na uku bayan sun zo mi suka aikata ya an kai sun kaci nasara akan mi akan eh, ƙasashen da suka yi ma mulkin mallaka mun gane wannan da kyau Na'am.
to waɗanga dole sai da su sannan karatu zai tahiya bayan wannan in mun samu waɗanga lokacin ne za mu zo ga tasirin turawa a ɓangarori daban-daban Na'am.
wanda yau ta wanda dai za mu basuwa shine tasirin da suka yi a cikin addini Na'am.
to sai mu zo zuwa ga tarihi in muka diba zuwa ga tarihi ƙasar Portugal Portugal Na'am.
an gane ko ana Na'am.
ganin ita ce ƙasa ta farko da ta fara sanin yankin Afirka
Portugal.
Portugal. Wanda kuma ana ganin mutane ne wanda a can da suna da ƙoƙarin bincike. Tunda in ka dibi ko Christophe Colomb Mhm.
da ake gani wanda ya gano ƙasar America a 1492. Wanda waɗansu masana suna ganin akwai wani ɗan Egypt wanda ya riga shi gano America amma shi bai rubuta ba. Shi ko wanga shi Christophe Colomb shi ya gano Ya- ya rubuta.
ya rubuta kenan dole nashi za a amfani da shi Na'am.
muna suna faɗar wannan ala ayyati hal shi Christophe Colomb ana ganin asalin shi ɗan ƙasar Portugal ne
Na'am.
an gane ko Mhm.
kenan mutanen ƙasar Portugal suna da ilimi a wancan lokaci da ƙoƙari da ƙwazo na bincike game da duniya Na'am.
mun ji wannan da kyau Na'am.
to amma kafin tura su yi mulkin mallaka ai ba da yaƙi suka zo ba akwai wani abu da ake kira ar-rihlatu liktishafiya al-istikshafiyya wato balaguro na kokarin gano bincike kan waɗansu abubuwa shine suke kira da faransanci exploration exploration bincike na gano haƙiƙanin abu da yadda yake tafiya da english suna kiran shi exploration ko kuma wani lokaci suna kiran shi investigation kuma wani lokaci suna kiran shi browsing to da investigation da exploration galibi suna da alaka da faransanci tun da exploration da Mm.
investigation duk da ke investigation galibi an yi amfani da shi wajen binciken 'yan sanda Sanda na'am.
an gane ko No.
amma shi browsing da jin shi kasan bai da alaka da faransanci english na Na'am.
to browsing kin nan yana nufin iktishaf ya za ka yi fuskar shi bature dan wayo ne bai yarda ya shiga abu sai ya san yadda yake Na'am.
sabanin bakin mutum shi abin da yake so kawai a sa kulli kahin ka sa kulli mutum na can tahe da bindiga sai ya dauke ka ga banza Gaskiya.
shi yasa kulli shi kadai bai yi sai an hada da ilimi Mm.
kullum kana amfani da karfi shi ko ba karfi shi ake da shi ba Gaskiya.
eh akwai karfin jiki akwai karfin ilimi to dole a hada su mana tare a yi aiki Gaskiya.
ala ayyati hal al isa game da abin da su turawa suka rubuta na tarihi da abin da kuma aka rubuta na tarihi cewa rihlatul iktishafiya ta fara ne daga samo sanin manya-manyan tafkuna da ruwa a ƙasar Afirka.
Na'am.
Ina fata an fahimci ni. Na farko akwai babban tafki da ake kira Nahrun Nil, Fleuve du Nil.
Mhm.
An gane ko wajen yankin Misra da Ethiopia.
Ethiopia, na'am.
lokacin nan akwai wani wanda Ingila tunda Scotland ne Scotlandi ana kiran shi Jam- James Bros shi James Bros mutumin ƙasar Scotland ne ita ko Scotland wani yanki ne cikin Ingila an gane ko Grand Britain kin da kan ji ana kira ai Royal Uni ake kiran ta wani lokaci Na'am.
ai asalinta Royal masarautu ne Uni waɗanda sun ka haɗu Mm.
kamar yadda ake kiran Imarat Na'am.
wanda suka ce ma Dubai ai Dubai ba Na'am.
sunan garin bane sunan Na'am.
ƙasar Imarat Na'am.
Imarat jam'i ne na imara, imara shine jagoranci. To da sarki da sarki da sarki da sarki da sarki sai a game, sai a yi imarat.
Na'am.
Muna gane wannan?
Na'am akramakallah.
To shi James Bros shi ya gano wato wanda dai an ka gani shine yayi bincike kan wato eh, Nahrun Nil,
Na'am.
Fleuve du Nil.
Mhm.
Sai kogi na biyu shine wato kogi na Zombies. Shi kuma Zombies kogi ne wanda akwai wani ɗan ƙasa shi ma Scotland ne. Ana kiran shi David Livingstone. David Livingstone shi ma ɗan ƙasar Scotland ne shi ma ya yi bincike na gano wannan wato eh, Kogi.
wannan kogi kenan.
Na'am.
duk da yake kuma akwai wata jam'iyya society ce ta ingila ta ta geography sun taɓa turawa a ta yi musu binciken waɗannan wannan plave musamman plave na nil Na'am.
bayan wannan akwai plave kuma na eh, congo congo wagga congo da kaji ana faɗi Na'am.
plave ne akwai congo plave congo akwai kuma plave niger waɗanda suna daga cikin da lactad waɗanda su ne manya-manyan mawaƙi'ul ma fi Ifriqiya. Musamman ita Nijar kin nan mai bincike sai ya yi hattara. In ka ga an rubuta Nijar, ka yi hattara da abu uku. Akwai ƙasa sunanta Nijar,
Mhm.
mai?
Na'am.
akwai wata jiha sunanta Najeriya Neja, na'am sannan kuma akwai kogi Niger. Shi kogi Niger shi na a cikin Niger, shi a cikin Mali, shi a cikin sauran kasashe.
na'am Dole in baka bambanta ba a waje in kaga an rubuta Niger Mm.
N E J A R to kai kokari cikin uku din nan ka san wanne ne ake rufi.
Mm, tunda duka Rubutun guda ne.
guda ne.
To sai da siyaki ko in an sa plane to sai ka gane. Peyi sai ka gane. In an sa state tun da jiha ce a Najeriya sai ka gane. In ba haka nan ba ka tai kai Mm.
masara sai ka tai ka samu matsala.
Na'am.
Tunda wani zai ga an rubuta Niger cikin Najeriya.
Mm.
Sai ta ah, Niger shi Niger ta ta tattuma ta hada cikin Najeriya.
Na'am.
Neja ake nufi.
Na'am.
Ala ayyati hal sai suka yi bincike kan waɗannan manya-manyan tafkuna ko kogi-kogi da suke mi da suke a ƙasar Afirka.
Na'am.
Amma cikin tarihi har yanzu galibi ba za ka ga kasan karatun tarihi yana da abubuwa guda biyu.
Mhm.
Akwai asarda akwai at-tahlil. Duk in baka gane wanga ba karatun tarihin ka in dai sarduna to ƙarshe za ka tashi haka wato sakewa wai kana iya karanta littafi dubu a cikin tarihi amma ka yi ta hakan ga saban kwai.
Na'am.
saboda mi in babu tahlil da ta'lil da munaqasha to karatu babu shi duk littafin da zaka karatu ilimin hadisi aljarh wa ta'dil akwai ta'lil cikin shi da tahlil da munaqasha ilimin tafsiri akwai ta'lil da tahlil da munaqasha dole sai ai aiki da ka'idodi Na'am.
ilimin fiqhu ma haka to haka ilimin tarihi in dai ka karanta ana an yi abu kaza shekara kaza an yi abu kaza shekara kaza an yi abu kaza shekara kaza shikenan kai ta tafiya to ai babu karatu Gaskiya.
A'a, da aka yi abu kaza, me yasa aka yi shi? Shin akwai ra'ayuka daban-daban kuma cikin su wanne ne mafi karfi to kenan kaga yanzu kana karatun tarihi ne ko kana karatun ilimi ne akan ka'idodi da fahimta.
Na'am.
Wannan shi ne ke bambanta da yawa daga cikin masu karatu. Ana fahimta ta?
Na'am.
To me yasa suka fara bincike kan ruwa?
Ai, tambaya.
Ai tambaya.
Na'am.
Da yawa sai ga an ce sun yi eh, exploration na eh, place kaza, place kaza. Me yasa suka fara da ruwa?
Mhm.
to akwai wasu asbab zan faɗa ba dole bane mutum shi yadda Na'am.
ko ba haka ba Mm.
ban ce dole sai ka da abin da nake faɗa ba in ka ji baka gamsu baka aji abu na farko wancan lokacin babu jiragen sama
Kenan ta ruwa ne ake.
dole ta ruwa za a amfani Na'am.
an gane ko Na'am.
saɓanin yanzu da ana iya ta sararin samaniya Mm.
a bi da manya-manyan na'urori a gano wani abu ko a kai Na'am.
hari Na'am.
a wancan lokaci ilimi na bincike bai kai wannan matsayin ba Na'am.
ɗaya Na'am.
Na biyu, zuwansu ta ruwa, kuma bin diddiginsu san ruwa, saboda duk inda ruwa suke nan ne rayuwa take.
Na'am.
Allah ya ce waje Allah minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minu.
Na'am.
Dan adam bai iya rayuwa wurin da babu ruwa.
Na'am.
Shi yasa duk gari ko a da in ga ƙauye ya jima, to ka tabbatar da ko akwai babban tafki Mhm.
ko akwai rijiya kusa gare su.
Mm.
In babu wannan ƙauye yanzu na ana tashi, Na'am.
don mutuwa na kusa. Ina fata ana fahimta ta.
Na'am.
To sun san da cewa galibi dan adam dole sai ya zauna kusa ruwa ke iya rayuwa.
Mm.
To in an ka samu ruwa tun da mutanen da zaka iske akwai noma, ruwan da noma eh, abin abin da za a yi. Akwai mafarauta waɗanda za su je suku su kamo nama, su gashe su ci. Galibi su kansu dabbobin ba su iya rayuwa yankin da babu ruwa kwata-kwata.
Na'am.
Ina fata ana fahimta ta.
Na'am.
To kaga ashe zai ba su dama su gano inda mutane masu yawa suke rayuwa a ƙasashenmu. Tunda dole sai ta fuskar ruwan ne za a ganin inda mutane suke rayuwa da yawa. Inda babu ruwa da yawan mutane ba su iya rayuwa wannan wuri. Ko ba haka nan bane? Da inda duk ruwa suke wuya, rayuwa tana wahala a wannan wuri. Ina fata an fahimta. To kaga wannan yana daga cikin tahlilin da ya kamata masu karatun tarihi su sashi.
Mm.
Ban sani ba wani tana yawa ya faɗa wallahu a'lam.
Mm.
Amma dai na tsaya na yi tunani ce to me yasa suka fara da ruwa?
Haka.
An gane wannan da kyau.
Na'am.
To, sai mu zo yanzu zuwa ga abu na gaba. Bayan wannan yanzu an gano kogi, kogi, kogi, kogi, kogi. To, amma sai suka yi taro na yadda za su mamayar duniya. Conference de Berlin Mm.
ko Berlin Conference a 1884 zuwa 1885 suka yi taro a ƙasar Alman Jamus yadda za su rarraba duniya. Akwai ƙasashe da dama da suka zo, waɗansu suka shiga gaba irin su Faransa, irin su Ingila, amma waɗansu kuma ba su damu da wannan abin ba.
Mm.
Irin ƙasar Amerika wanda lokaci ba ta damu da wani zancen mulkin mallaka ba. An gane ko No.
musamman wani lokaci ba wani eh, ƙarfi ne sosai gare ta ba a duniya. Su Ingila suna gabanta.
Mm.
Irin su Namsa, Autriche kenan, su ma ba su damu da wani zancen mulkin mallaka ba.
Na'am.
Irin su Rasha.
eh, Rasha, irin su abin nan eh, ga ƙasa guda cikin daga cikin ƙasashen musulmai ad-daular Uthmaniyya Turkiyya Turkiya.
ita ma ta zo a wannan lokaci amma bata damu da karɓar wata ƙasa ba Mm.
ina fata ana fahimta ta No.
waɗanda sun ka shiga gaba gaba su ne ƙasar Jamus da kuma wato ƙasar Faransa.
Faransa da kuma ƙasar Ingila. An gane ko?
No.
Waɗanda su sun shiga ba musamman Faransa da Ingila.
Mm.
To shi yasa sai suka yi ƙoƙarin rarraba ƙasashe. Suka bi tsarin da za su bi. Afirka kaga sun rarraba.
No.
Eh, in ka dibi Niger, Chadi, eh, Benin, Togo, ga sunan dai. Wanda ita Togo ma Ingila ta yi zama a cikinta, Faransa eh, ta yi za- ita ce ita ma ta yi zama a cikinta, eh, eh, ƙasar eh, abin nan eh, Portugal ita ƙasashe da dama suka zama a cikinta. Kamar Alman kamar Kamaruta, Almanya ta yi zama bayan an ci su yaƙi na daga baya su su Faransa da Ingila sun ka wato rarraba. almuhimmu dai kuma can kasashen larabawa in ka diba yanzu misali kamar kasar Siriya Faransa ta zo irin su Tunisi Faransa ta zo irin su Algeria Faransa ta zo irin su Maroc Faransa ta zo an gane ko irin su Liban Mm.
Faransa ta zo shi yasa ka iske larabawa da dama na Lu- Lu- Lu- Lubnan sun koma Mm.
kiristoci ina fata an fahimta No.
ita ko Ingila musamman gabascin duniya irin su Pakistan irin su India ina fata ana fahimta ta duk sun yi musu wato eh, mulkin Mm.
mallaka in ban manta ba a wannan lokaci da sun kai wannan taro ban ce ma Rasha ma ta halarci wannan taro ba ta ta Rasha ko wannan taro ban ce ta halarta ba na wannan lokacin da za a rarraba Mm.
wato kasashe an gane ko No.
To, yanzu an yi wannan an ƙare an shigo, kenan yanzu an yi rihlatul iktishafiyya gano yadda inda 'yan Afirka suke da yadda suke rayuwa. Na biyu, yanzu an yi echid, an yi conference, an tsara yadda za a yi a mamaye ƙasashe. Yanzu me ya saura? Shiga cikin aiki.
No.
Shiga cikin aiki. sai- Ba a jima da ƙare taro ba, sai suka fara shiga cikin wannan aiki gadan-gadan. Ina fata an fahimci. ni.
No.
To yanzu da yake zamu magana ne kan Nijar, galibin abin da zamu kawo yana da alaka da ƙasar mu.
No.
Kenan duk wani abu wanda zamu kawo tana yiwa mu yi tarkizi Mhm.
akan nan ƙasar Nijar ko muna iya ishara zuwa ga waɗansu ƙasashe in bukata ta kama zuwa ga Mhm.
haka. To sai shigowar turawan Faransa Nijar, No.
ya aka yi suka shigo. Ko ba haka ba?
No.
Eh, kamar yadda littafin tarihi suke tabbatarwa a alif da ɗari takwas da tis'in da bakwai zuwa alif da ɗari takwas da tis'in da takwas kenan mil de mil wisan zuwa mil wisan sai aka ba da umarni na a shigo yankin Nijar tunda wannan lokaci babu Nijar Mhm.
yankin Zarma.
Mm.
akwai wani babban jagora ana iya kiran shi lieutenant an gane ko Mhm.
ana kiran shi ana iya kiran shi lieutenant ko commandant parce que an ce qa'id da larabci yana iya yin shugaba amma wani lokaci kamar cikin term na sojoji qa'id yana iya ɗaukar commandant Ramadan, na'am.
an gane ko Mm.
general kuma liwa ake cewa Mm.
almulazim kuma lieutenant Na'am.
ad-dabit officier Mm.
to sai akwai wani- akwai wani commandant ana kiran shi lucy lucy Na'am.
to shi aka batun da shi shina can wucin yankin Benin shi ke kula da wajen Dahomey kamar mamlaka ta Dahomey Na'am.
kenan shi aka ba izinin ya shigo Ya shigo to ta shi nan.
shi ya shigo ta nan yankin Niger ya zo wajen Dosu da suka zo suka zamna an gane ko suka yi santar nan Kariman ma akwai wuri da ake ce ma Kariman ma sai suka tsaya nan to da suka zo Dosu sarkin Dosu na wannan lokaci bai yarda da su ba saboda ka san su mutanen da suna da hange Na'am.
sun san abin da zai cutar da al'umma su sun san abin da ke gyara al'umma su ko da wasu ba su da addini misali Na'am.
misali ko ko ba su da ilimi irin na boko da ake cewa ilimi irin na boko amma da yawan su sun san akwai sharri karkashin wannan shi yasa bai yarda ba bai yarda da zaman su ba sun kai dan lokaci kadan sai sun ka gane bai son su bai son zaman su kuma bai yarda da su ba to amma kuma suna da karfin makamai ya za a yi ƙarshe da suka ga sarki ya ki yarda da su kuma suna ganin barazana ne gare su sai suka zo sai suka kama shi tsoho fa mutumin da ya tsoho tugub tugub sun ka kashi gidan kasu sun ka duki da aka kai sarki gidan kasu kaka lamari ya ɓaci ko bai ɓaci ba Ya ɓaci.
dole an ka zo mutanen gari an ka bada hankuri tunda ko dan lahiyar shi ana yi tana yiwa shi jiyar zai mutu Mhm.
amma dai ko dan lahiyar shi magoya bayan shi na iya zuwa sai aka zo aka yi musalaha Na'am.
to da aka yi musalaha kaga su lusi sinannen albarka sun samu abin da suka so Gaskiya.
to bayan sun yi wannan yanzu ana nan ana nan ana nan suna dibin tun sun fara ecir tun da ta nan sun ka shigo ya za su yi su faɗaɗa ina fata ana fahimta ta to shikenan sai suka fara tunani da za su yi su faɗaɗa sai suka je suka yi kokari suka samu suka kai ga wani yanki da ake ce ma eh, sandire ka gane ko Mhm.
da kuma wani wuri da ake ce ma kwaigolo da kuma wani wuri da ake ce ma sargaji daga nan suka tashi suka ji nan sarki bayero na bir da ake ce ma birnin bayero To wannan lokaci shi kuma shina nan, da yanga abin da ya kwaru da su can doso Doso.
ba a iya yaƙi da waɗannan mutane, Mhm.
su ma sai suka yi musalaha suka yadda da cewa ana iya tafiya.
Na'am.
An gane wannan?
Na'am.
To ana nan ana tafiya, ana nan ana tafiya, sai suka tura wani lieutenant ana kiran shi Corneille. Dan da jin Corneille ka san babu alheri cikin wannan harka.
Gaskiya.
Ina fata ana fahimta ta.
Na'am.
Sai ya je shi ko ya kokari ya tattaro ya haɗo wani wuri da ake cewa ɗan auta. A ɗan kindo, afwan, ɗan kindo da kuma tesa. Duka waɗannan yankuna ne na cikin Cikin dusu.
cikin dusu. Ana nan ana nan tahiya tana tahiya. Ba su fara samun matsala ba saboda duk inda an ka zo ana samun eh, Ana samun haɗin.
eh, ana samun haɗin kai Na'am.
lamari shi na tahiya.
Na'am.
To sai akwai wani mutum da ake kira ingili. Shi ingili an gane ko Mhm.
ya tahi ne ya samu ya ga wajen sargajin nan.
Mhm.
Ya tabbatar da su saboda an fara samun wadda sun ka fara bore har sun kwace dabbobin shi bayero sun ka ce tun da ya bi turawa su ba za su ba shi waɗannan ab- abubuwan ba.
Na'am.
To sai shi ingilikin ya tayi don saboda tabbatar da wannan. To ashe mutanen sargaji sun shirya. Ai ko da an ka fara alaran isa sai suka yi musu kwanton bauna. Aka yi raga-raga da su. Aka yi fata-fata da su sai da turawa sun ka dawo da baya. Kai shi kan shi ingilin shugaban damƙe shi sun kai. Sai da shi ɗan uwan sarkin doso da ake kira auta.
Na'am.
Shi ya zo ya shiga tsakankani an ka samu an ka An amso amso shi.
ingili. To da jin ingili ka san babu alheri cikin wannan. hali.
Na'am. Akram.
An gane ko?
Na'am.
To bayan wannan ashe turawa sun ji haushin wannan abu da aka yi, sai suka tura wani mara imani, wani tsinannen albarka da ake ce ma berje. Berje a suna ne, da jin berje ka san babu alheri.
Mm.
Suka tura shi ta yi tare da mutane mayaka. Tunda galibi wani lokaci tare da 'yan Afirka suke taya sun ɗauke su matsayin Haka sojojinsu.
ne, haka ne.
Ka dibi irin abin ɗan Afirka suka je suka yi kacce-kacce da sargaji. Littattafan tarihi suna tabbatar da hatta da yaro jariri mai kuka ba bari ba. kai ba wai garin sargaji ba duk ƙauyukan da ke kewaye da sargaji gaba ɗaya turawa suka yi ragargar su ana gane ni Na'am.
to bayan sun yi wannan ɓanna sun yi haka don saboda su ƙara ba da tsoro haka suka ci gaba da tafiya in ka diba kuma akwai wancan kote eh, koten abin da ya shafi eh, kamar abin da ya shafi yankuna tunda yanzu in sun kare da bangaren doso kaga za su fara da yankin dogon duci Dogon in ka diba irin su lokacin da sun gaske da su saro da yaman gucin wajen lugu tunda ita lugu na take ba Na'am.
can dogon dogon duci ba inda an kai Mm.
fafatawa inda suka tafi kuma yanzu suka kare da wannan suka tai wajen kwanne musamman su waɗanda an ka tura vule ishanuwan kenan da kaka ji Mm.
wasu ma- wato- wasu ka- gawurtattun kahirrai na na faransa waɗanda an ka tura da saboda mai ƙasashen afirka Na'am.
kuma murtane na marasa imani ba su da imani ko miskala zarratin in suka zo har inda an ka ce an yadda za a bi su kashe mutane na su kai sun ma haison wannan guri sai an taho i- i- in ka duba kamar garin kwanne da suka zo da suka zo an zo da alamatu salam an zo da abin tarbon su da komi wanda ka zo ya tarbe ka me yake nufi Zama amma sai lafiya.
da suka bari duk aka gane yadda mutane suke sai suka ce a bada wuta Inna lillahi.
ga tarihi an ce mutanen da sun ka kashi suna kai tara bisa goma na mutanen kwanni Tara bisa goma.
goma. To su wannan vule ishanon wasu littafan tarihi sun ce kamar ofisi ne, amma m- wasu daga cikin manya-manyan eh, abinda na, na- na- na tarihi suna nuna kafitan-kafitan ne. Shi vule ishanon kin nan ba ma vule a suna ne ba, sunan shi Paul Vule, Vule. Shi ko shanon kin nan Julian shanon ne. aka zo suka ta yi suka yi ta kashe mutane nan kwanne suka yi abin da suka yi suka wuce can yankin maraɗi to zandar yankin zandar suka samu matsala dan an turo wani soja babba wanda ya fi su matsayi saboda an ga sun yi kashin mutane sai aka ce to shi wannan ya zo dan shi dan saita su Mm.
to da aka zo can cikin yankin zandar nan ta ɓaci tsinkanin su nan ta ɓaci tsinkanin su a eh, sha shidda ga watan bakwai alif da ɗari takwas da tis'in da tara shi wancan tun da sun ga yahi su gala su ko ba sun su bi shi aka samu saɓani nan ina ganin suka eh, halbe shi to tun da sun halbe shi shi ma shi na da magoya baya sai wuta ta tashi Tsakanin zaka.
tsakankanin su su ma aka tashi da su to na Allah ya ka karshen su kaburburan su suna nan da baya Faransa mu cincinan na albarka an bar kaburburan amma an zo an tone kasan an gudu da su to ko an tone ƙasa duk inda aka kai su mun san ɓannar da an ka aikata Mm.
kuma tarihi yana nan rubuce Na.
kuma diya biyan ta za a yi eh Mm.
a ba ta kare ba to su ko waɗanda bule shanon to bayan wannan akwai wani shugaba na buzaye tsawari kamazin Na'am.
ana kiran shi Musa mai damargu shi Musa mai damargu da sun ka gane yana da hatsari sai suka tura mai wani eh, tsinannen sojan Faransa ana kiran shi Botel shi Botel shi ya je har capital saboda da suka ga za a ba- ba da wuta ba ba su ja da baya ba sai suka je capital kin shi wannan lokacin sunan capital kin shi Tanmari Har can Tanmari suka je suka kashe shi sauran mutanen shi suka gudu suka ce su ba su ma tare da su ana gane ni Mm.
sauran wurare da sun kai yaƙi irin su zandar su amadu kudan daga duk aka yi abin da aka yi aka ƙari to sai kote guda wanda ya ba su wahala shine koten agadas
Na'am.
shi kuma koten agadez ana gane ni Mhm.
abin da yasa ya ba su wahala saboda mutane ne kasan da laraba mutane da ke rayuwa cikin sahara No.
su galibi ba su da gari Na'am.
ka gane ko Haka.
mutane ne makiwata Mm.
suna kiwon raƙumma ba su da gari to yanzu inda problem shike ya za a yi a yi nasara a kansu tunda mutane na na iya zuwa su kai hari su gudu cikin sahara ina za ka Gaskiya.
sai ka ganin har yanzu a ta cikin wuraren sahara abu ne wanda dole maɗaukan mataki sai an haɗa da sama da ƙasa Kasan.
sannan abu na biyu mutane ne waɗanda ba su zama ga gari idan suka zo suka zamana da da tantikin su an gane hema sun kai sati biyu sati uku ko wata uku kamar rayuwar laraba ne cikin Sai su- sahara sai su sai su yi gaba No.
to ya za a yi kai kontrolin waɗannan mutane Ba iya.
to dole Faransa sai suka bada wata shawara shine a samu sojoji a yi formen su su haura kumma su shiga cikin sahara haka aka yi kenan su ma suka ɗauki irin nau'in abin da mutanen nan suke rayuwa da shi da haka aka je aka yi yaƙi su kuma yankin zandar da bilma aka je aka yi aka ƙari sannan aka haihi wagga ƙasa ko aka sanya mata suna wagga ƙasa da ake kira Nijar.
Na'am.
To a nan alaran mai isa, kahin lokaci shi muna halin shi.
Na'am.
Kenan yanzu in muka duba ita wagga ƙasa da ake ce ma Nijar a can da babu ta, Na'am.
babu ta. A alif da ɗari tara sai suka sanya mata suna na harko. Suna na harko shine zone militaire de Zandaya. Shi a suna na harko da an ka mata.
Da an ga samun Nijar.
yawwa ana nan ana tahiya sai suka cire wannan suna sai suka samu ta circle du germain a alibir ɗintar shi ma To.
ana nan ana nan sun kaga wannan ba ta yi ba sai suka ƙara mata wani suna ko sabo shine troisième zone militaire du haut sénégal niger
To.
suna nan suna nan suna tahiya suka canza suna shine a alif da ɗari tara da sha ɗaya sai suka sanya mata zone militaire du Niger. To a wannan ne shine suna na ƙarshe wanda Niger kin Mm.
ta tabbata da shi. Kenan kaga a tarihance can da wanga tsari da ake a kan shi Mhm.
na eh, tsarin da suke a kan shi ba tsari ba ne misali na wanga wanda muke bisa gare shi yanzu tunda yanzu can da sarakai ne suke mulki kuma kowane ya kare ni ya kare yankin shi Na'am.
ina fata ana fahimta ta Na'am.
yanzu misali kaga in mun ka dauka yanzu misali kenan sai mu ce masarautu ne daban-daban daban-daban An ka hada.
an ka hada aka yi ƙasa Kasa na'am.
wanda kuma ba nan ɗaya sun kai haka ba in ka dibi ko Najeriya haka suka yi Haka ne.
arewacin kudancin Najeriya suna da masarautu masu yawa suka yaƙe su Eh, arewacin Najeriya galibi daular Usmaniya ita ce annan Mm.
mahiyawanci da Yeah.
duk da yake akwai waɗansu masarautu waɗanda ba ita ba Yeah.
suka haɗe su to amma ba su haɗa arewacin Najeriya da kudancin Najeriya ba sai daga baya an ɗauki shekaru aru aru Kakin ake hada.
kayan haɗa su tunda wasu na ganin ya kai shekara kusan ɗari ko hamsin ɗari ma kayan haɗa su saboda yankin ba guda bane addinin ba guda bane suka rasa yadda za su yi da su to daga baya ne sai aka haɗa su Na'am.
to amma yanzu ita misali Nijar kenan yanzu in ka diba masarautar da ke difa ta Kana Mhm.
akwai wani yanki cikin ta shi yasa kaga akwai yankin bare-bare a Borno akwai saura a nan difa yankunan difa Mm.
in ka ɗauki Zander yanzu in ka diba wasu masarautu na daura ne an gane ko Mhm.
sauransu kuma akwai su na cikin mi cikin Nijar Na'am.
in ka duba ka ta yanzu wajen maraɗi kan dibi katsinawa da gobirawa Mm.
saura in ka diba wancan yankin suna can cikin Nigeria.
cikin Nijeriya wasu kuma suna ina Mm, cikin suna cikin Nijar Na'am.
yanzu in ka ɗauko yanzu misali ka zo kuma wajen su kwanni Mm.
har yanzu dai wani yanki na gobirawa ne da fulani su ne annan dai can cikin Najeriya su ne annan cikin Nijar Na'am.
in ka ta yanzu wajen arewa kamar yanzu na arewa wajen dogon duci Na'am.
za ka iske wasu arawa cikin kebi suke Kebbi har wasu ko cikin sokoto wasu kuma suna mi suna nan cikin nijar wanda za ka iske wasu gari da ake bamu labari wa shine mai gari a nijar kane shine mai gari a najeriya ƙetarwa ɗaya aka kuma gashi ana kallon juna Na'am.
ina fata ana fahimta ta Na'am.
to in ka zo har abin da ya kawo shi kunan eh, masarautu na zarma zarmaganda Mm.
ana fata ana fahimta ta zarmaganda in ka duba eh, eh, misali yankuna saura ko ko lokacin da wagargi mata fara tashi in ka diba yanzu akwai saura can cikin benin in ka dibi mutanen zugu ai zabarmancin su zabarmanci ne suke yi Okay.
amma ya dan canza Okay.
in ka dibi nan eh, kandi in ka dauka nan mutanen eh, mananville Mananville.
tunda mananville ba mai mananville na ba malanville ne sai suka ce malanville ina fata ana fahimta ta Na'am.
To, shi kan shi jarmakokin da suke cewa ai jarma kwai ne, jarma kwai tafi. Ina fata an fahimce ni, sai suka zo sai suka kawo suka haɗa wannan masarauta suka yanka. In ka ɗauko nan abin da ya shafi ya mai wajen abin da ya shafi iyaka da Burkina, eh, Gurmawa, Mm.
saura suna cikin Nijar, saura suna can cikin Burkina. In ka ɗauko nan iyakanmu da Mali, kabilun da kenan, da Fulani da kuma eh, Zabarmawa son Waiboro, Mm.
da kuma abin nan Zabarmawa.
buzaye Na'am.
saura suna cikin Mali saura suna cikin Nijar sai ka tai zuwa ga Agades Azawad ita ko Azawad in ka duba ka daddatsa ta ne sun kai dama tsohon masarauta ce ta tarihi saura na cikin Nijar saura na cikin Mali saura na cikin Algeria an gane ko saura suna cikin eh, eh, Libi saura suna cikin Maroc shi yasa wanga zonkin tun can da yaƙe yaƙen suke da yawa saboda burin su idan masarauta tana da ƙarfi tana da yawa aka dace ta to samun zaman lahiya ga 'yan Afirka a nasu tunani zai yi wahala. Amma yanzu da a ce masarautar tana nan a matsayinta da masarauta, Mhm.
to kowane sarki zai iya yin sulhu da ɗan ƙunshi sarki a samu zaman lahiya.
Haka ne.
Amma yanzu fa, a'a, yanzu kaga Haka Algeria ta jima tana yaƙi da waɗancan da ake kira Amazon.
ne. Mm.
Mali yaƙi suka yi rebel tashi ta kai.
Mm.
Nan Nijar an yi fama da da- da- da- da yaƙi. Can Marok can ana can ana yaƙi ƴan masu sun polisario su sun- su su- su dace. Eh, eh, ko idan sai zamanto dace masarautun da aka yi kuma suke supportan su suka kawo suka ce a rusa masarautu a ada tsari na ƙasa kuma suke supportan ƴan tawaye na duniya saboda su hana wa waɗannan mutane su ƙasashe su ci gaba. kenan yana da kyau matasanmu in za a karatun mas'ala a karanta ta a tarihance a ga daga ina ta samo asali waɗanne hanyoyi ne turawa suka bi don saboda wato kawo wannan fata.
Na'am.
Mun gane wannan da kyau?
Na'am.
To, yanzu mun samu eh, tsarin da eh, suka kawo yadda an ka haɗa. To yanzu tun da an taso daga tsari na masarautu an dawo zuwa ga tsari na mi Republic.
na republic.
Na'am.
tsari na masarautu an dawo zuwa ga tsari na republic za a haɗa yanzu kenan ƙasa ta kowa ce da misali in kana yankinka bakin yankin kake da iko Haka ne.
to amma yanzu a'a sai an ka ce a'a ƙasa za a yi ma aiki sai a ɗauki ɗan wato agadas sai a kai shi tilibere aiki in Mm.
an kai shi tilibere sai a ce ɗan ƙasa ne Ƙasa ne, haka.
ɗan tilibere sai a ɗauke shi a kai shi agadas ko difa yanzu ba a zancen jinsi ba a zancen yanki Na'am.
ana zancen jinsiya Na'am.
ita ce ƙasa Na'am.
To waɗannan kuma su ne abubuwa guda hudu da suke haɗa mutane alaƙa a duniya.
Na'am.
Ko ƙasa ta haɗa ka alaƙa da mutum, shi ne ƙasa ko yanki, ba Mm.
dole bai an ce ƙasa sai kamar ƙasa firi.
Mm.
A'a yanki ma na iya haɗa ku.
Na'am.
Ko gari ko unguwa duk dai ƙasa ce, ɗan Mm.
unguwa ko ai ƙasa ce ta haɗa ku misali.
Haka.
Ɗan garinku, ɗan jihar ku, ɗan ƙasar ku. Sannan ko kuma jini ya haɗa ka da mutum.
Mm.
Jini shi ne ƙabila ko fami.
Na'am.
Sai kuma abu na uku shi ne aƙida abinda kuka yi imani da shi. An gane ko?
Mhm.
To sai kuma abu na ƙarshe maslaha ta mu'amala ta haɗa ka da mutum.
Mm.
waɗanda su ne abubuwa guda hudu to adadin mai isa bayan wannan bayani abin da za mu karkare da shi kafin eh, sati mai zuwa insha Allah mu zo zuwa ga karatu kan tasirin mulkin mallaka a cikin addini game da addini nan ya kamata yanzu mu tashi amma kafin wannan shin mutum nawa ne bayan wannan aiki na kara aiki da aka yi na mulkin mallaka su waye suke da al-atma'ul isti'mariyya manyan guda uku ne mutum na farko jagoran turai sarki ko ɗan siyasar turai
Mm.
domin su suka tsara wannan abu na biyu masu addinin turai kanisa eglis Mm.
duk da yake eglis za mu zo cikin tasirin addini mul- tasirin mulki malaka da addini Mallaka.
ta yi yaƙi da ɗiyan sarakai an gane ko Na'am.
mulki wato ya samu matsala tafiyar da mulki ya samu matsala da addinin turai eglis Na'am.
amma da suka ga za a zo a hallaka sauran kasashe kuma a samu jagoranci sai suka yadda sai aka haɗa kai aka yi aiki shi yasa kwanakin nan kake jin shugaban coci na duniya ya nemi gafara ga 'yan afirka eh, cewa Iglis ta taimaka an zo an yi kashin gilla a ƙasashen da ba nasu ba. Kiran kaga sun gane cewa yanzu tarihi ya tabbata abinda sun ka aikata ba mai kyau ba ne. to suna neman roƙon ga- Mm.
gahora to suna neman roƙon gahora kamar ta kaka Ba- wanda sai wanda ya yahi na za a yahi ma wanda bai yahi ba bai yashi diya mana a bai adiya sannan a idan a yahi amma ba a kashe mutane kawai a zo a ce an ce an an ce a yahi su kansu gwamnatocin da adda girman kai muna jiran su ai jumiya juya ta kai wa tilkal ayyamu dawilu habain nas Gaskiya.
sai sun biya yadda yadda almanya take nan tana biyan diyyar yahuda wanda ta kashe
Har yanzu.
har yanzu da haka kake birijan almanya da an yadda akwai birijan yahudu ciki sai an yadda musu kuɗin su to haka ne mu ma biyan mu za a yi wa tilkal ayyamu nudawilu habaina nasu juyowa ta kai sai an biya mu Gaskiya.
mutanen mu da aka kashe babu kai da babu dalili Na'am.
ina fata na fahimta Na'am.
mutum na uku sai mai kuɗin turai to shine ake kiran le missionnaire waɗanda an ka tura mission ta yada addinin turawa sai le mercenaire waɗanda an ka ɗauka don yaƙi waɗanda suke da alaƙa kenan da gwamnatoci Na'am.
na turai an gane ko Mm.
sai kuma waɗancan masu le commerçant suna sun ka zo suka tsara yadda za a yi a tsatse a hallaka ƙasashen afirka su masu kuɗin turai ni suke so saboda an ce afirka akwai arziki ga arzikin mutane
Ga arzikin.
ga arzikin ƙarƙashin ƙasa Na'am.
kaga dole na su ba da dama su zuba kuɗaɗe da za a ba sojoji a ba laimishi na su je su yi aiki su ko masu addinin turai sun ga turai ba a karɓa addinin har gwamnatin ta yi yaƙi da shi to akwai ɗan afirka wanda za a zuwa shi bai san wannan addinin ba addinin shi ƙauyanci na ko kuma ban ma ɗan afirka ba tun da ba- abin nan duk ko ina ku ku zo mu sa ku addinin mu amma shi kuma addinin yana da wata manufa shine ya zamanto magoya baya ake son a ƙara samu don a ƙara ƙarfafa addinin turai Mm.
abu na biyu cikin kiristanci su ga su sun zo da makamai amma abin da ake koya ma 'yan afirka yesu almasihu ya ce in an ka ɓara mamari ta dama ka ba da hagu a ɓara mamari kenan shi da aka son 'yan afirka duk su kwanta duk kasashen da an ka je har indiya da suka je haka sun ka sun ka kirkiro 'yan wani addini sun ka sa wani jagora sun ka ce ka ce yaƙi da da- da- da- da 'yan mulkin mallaka haramun ne Haramun ne.
Allah na riga ya kaddaro sai an yi haka to kaga addinin sai ya taimaka an kai ta kwantar suwa an ka sa 'yan afirka sai an ka kai su coci aka ba su ganga suna kaɗi aka kawo mata ana kiɗi ana ganga ana yeye dama haka da suka so ana rungumar mata za a aljanna sai an ka mantar da mutane daga mamayar mulkin mallaka Na'am.
sai kuma su 'yan siyasar turai da sarakan turai su ne alƙiwa a salisa Mm.
waɗanda su suka tsara su ko suna son su mulkin su ya ƙara faɗaɗa kenan manya-manyan manufofinsu a faɗaɗa mulki an gane ko Mhm.
a faɗaɗa addininsu ya mamaye duniya, mulkinsu ya mamaye duniya da siyasarsu, sai kuma arzikin duniya a mamaye shi ya zamanto ƙarƙashinsu. Kowa ya ci gaba da zama bayawansu ila yau qiyamati kuma wannan wallahi ba zai taɓa yi ba.
Insha Allah.
Bi iznillahi ta'ala wa tilkal ayyamu Mudawiluha nudawiluha bainan nas. To Allah ramma Isa lokaci yayi insha Allahu ta'ala abinda zamu ga ma ƴan uwa sati mai zuwa zamu zo zamu ɗauki tasirin Mm.
mulkin mallaka game da addini. Tasirin mulkin mallaka game da addini a duniya kuma da kuma ƙasanmu sai mu ɗan ɗauko mu gani ɓangarori daban-daban da suka mulkin mallaka yi tasiri game da addini na musulunci don da ba wani musulunci ba ba ba addinin musulunci ba mu ga tasirin da suka yi ta nan za a ɗauka in an ka ƙare a shiga kuma tasirin mulkin mallaka insha Allah ta'ala a ɓangaren jagoranci da siyasa daga nan an ƙare a tsayi illa masha Allah Insha Allah.
abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada Amin.
wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Amin. Amin.
subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik To alhamdulillah ƴan uwa an ce lahin daɗi ƙarewa amma wannan so mataɓi ne insha Allah ta'ala muna fatan Allah shi muna aron kwanaki rana ta yau mu yi- samu ganin ci gaban wannan shimfiɗa da an kai tunda wannan shimfiɗa ce muna fatan Allah ya amfana da mu da abin da malai karantar da muwa kuma ya ba mu ikon ɗaukar na ɗauka na wace da shi mu wace da shi ya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا آمين.
الصراط المستقيم صراط آمين.
الذين أنعمت عليهم amin غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين